الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يو 20 ga watan safar shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da uku ga watan takwas shekara 2026 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na littafin sifatus salah wallafar al-Sheikh Muhammad Sali Al-Uthaymin alaihi rahmatullah a wacin sati idan ba a manta ba yan uwa muna karatu ne har yanzu a cikin fasali na goma sha ɗaya fasalin da malin ke mana bayani game da a samun cikakkiyar nutsuwa a cikin sallah da kuma abin da ke gyara sallar idan ta samu tangarɗa wanda gabar da muke karatu a kanta shine gaban gyaran sallah malam ya ce abubuwan da suke haifar da a samu matsala a cikin sallah a bukatun gyara abubuwa ne guda uku ko dai mutum ya rage a cikin sallah ko kuma ya ƙari ko kuma ya shakka to cikin ikon Allah malam ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya kawo mana bayanai tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowanne ɗaya daga ciki tare da misalai masu gamsarwa mun tsaya ne a daidai gabar da mala yace hadhihi salatu al'azima kulluna fil haqiqa nas'alu Allah an yu'amilana bi afwihi mala yace kulluna fi salatihi naqasu kowanne ɗaya daga cikin mu akwai tawaya a cikin sallarsa fa hallaha min jabirin khariji shin akwai wani abu na waje da ke gyara sallah wanda ba a cikin sallar ba yanzu dai mun ji yadda mutum zai iya gyara sallarsa idan ya samu matsala gyara na ciki ta yadda mutum zai yin sujjada ƙabali ko sujjada ba'adi to yanzu shin akwai wani abun wanda ba a cikin ita sallar farillar da kai ba wanda zai iya taimaka maka wajen tada komada ko na ƙasar da ka samu a cikin sallarka misali ai akwai gyararrakin da riskarsu a cikin sallah baya yiwuwa saboda shari'a bata kawo wani abin da za a yi musu gyara na musamman ba misali tunani mun yi bayani cewa da wahala ka samu dan adam din da zai shiga sallah ya fita bai yi tunani ba to shi wannan tunanin kamar yadda muka ambata shi ma na ƙasa ne tawaya ne a cikin sallah ladan da ya kamata mu samu cikakke a cikin sallah ba ma samun sa yana samun tawaya to shin akwai abin da za mu yi mu gyara wannan na ƙasar da muke yi shine abin da malam zai kawo mana insha Allah ta'ala malai ce na ƙulu na'am idan mai tambaya ya tambaya sai mu ce masa e gaskiya ne akwai abin da za mu yi a wajen sallah kuma ya gyara mana irin tawayacin da muka samu ƙanana ƙanana wanda shari'a ba ta kawo yadda za a gyara su a cikin sallah ba malai ce su ne as-sunnanur rawatib su ne sunnoni da suke jerantattu waɗanda ake jera su ma'ana na filfilu da ake yi na kafin sallah ko bayan sallah waɗannan nafilfilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye mana su ne domin su ma su gyara mana tawayar da muka samu a cikin sallah bayan wancan gyara da muka samu wanda za a yi shi a cikin sallah mala ya ce wa sunnanun rawati waɗannan sunnoni da suke a ababen jerantawa ifnata asharata raka'atan raka'o'i guda goma sha biyu ne ake yin su raka'o'i guda goma sha biyu tare da sallolin farilla ɗin arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri ga yadda suke yan uwa za ka yi rakawo'i guda hudu kafin kai sallah azhar idan ka zo masallaci ko kuma a gidanka sai ka sallaci rakawo'i guda hudu kai bi kai sallama kai bi kai sallama ba hudu ba kenan to kai na kai na farko kenan wa raka'atani ba'daha idan ka zo masallaci ka sallaci sallah azhar tare da limami to shi ma ko dai kai a masallaci ko kuma a gida ko kuma gida kai kai raka idan kai raka'o'i guda biyu bayan azhar ga waccan hudun nawa kenan mun samu shida wa raka'atani ba'da al-maghrib sai raka'o'i guda biyu da ake yi su kuma bayan sallan magriba bayan sallan magriba idan kai sallan magriba shi ma akwai raka'a guda biyu da zaka sallata ta nafila idan ka hada shi daga biyu mun samu takwas wa raka'atani ba'da al-isha sai raka'o'i guda biyu da zaka yi su ma bayan sallar isha'i wannan ba sa cikin shafa'i da wuturi yan uwa ba shafa'i ne bane ba wuturi bane a'a sallah ce rawatib ne da zaka yi shi idan ka gama sallar isha kai azkar ɗinka to sai kai sallah raka'a biyu ko a masallaci ko kuma idan ka koma gida wanda zai fi maka sauki ko kuma wanda kaga zaka fi iya kiyayewa don wani idan ya tashi daga masallaci ya koma gida ba zai ba haka ne yan uwa to idan ka san kana da wannan matsala yi sauri kai kayanka a gida tare da cewa kai a gida din fa ya falala ya falada amma kuma da ka rasa gaba ɗaya fa ai gwanda kayi wannan ko to sai kai kayanka a masallaci kaga idan kai guda biyu bayan sallar isha mun samu guda nawa kenan guda goma malai cewa raka'atani qabla al-fajr sannan za ka yi raka'o'i guda biyu su ma su kuma kafin sallar asubahi ake yin su bayan bullowar alfijir kafin sallar asubahi ma'ana kafin a yi sallar asubahi amma bayan alfijir ya bullo za ka yi sallar raka'a biyu galibi an fi so a yi su kafin mutum ya fito daga gida idan ka tashi da asuba kai alwala kafin ka fito daga gida sai ka yi sallolinka raka'a biyu to kai raka'atani ba'da al-fajr kenan to idan ka hada ga goma gabi ka samu nawa kenan goma sha biyu to waɗannan duk musulmi duk mumini ba a so ya rinka barin su a cikin waɗannan awoyi guda 24 duk musulmi bai kamata ya bar su ba ba wajibi bane amma kuma suna ɗaya daga cikin abin da za su taimaka maka a lahira suna ɗaya daga cikin abin da za su farfaɗo maka su gyara maka tawayoyin da ka samu ƙanana-ƙanana a cikin sallah idan Allah madaukakin sarki ya kawo sallah kamar yadda ku sani awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah farkon abinda Allah madaukakin sarki yake fara kallo a ayyukan ibada abin da ya shafi ayyukan ibada na bayi shine sallah Allah zai sa a kawo sallar sallar mu gaba daya a sata a mizani a auna to idan aka samu tawaya sallar ka bata cika ba sai Allah subhanahu wataala ya ce ku duba hallahu min nawafil shin bawan yana da wasu nafilfilu irin waɗannan da ya a gefe idan kana da su sai a kawo sai a dora sai a ga sun tashi tawayar da aka samu a cikin farilla sai Allah madaukakin sarki ce to ku bar shi tafi aljanna ina fata an fahimta dan ita sallah kimanta da darajarta shine idan fa sallar mutum ta cika aka ga sallarsa ta yi daidai wa daida ba shi da matsala a sallah to shikenan fa ya tsira ina fata an fahimta shi sa ko da yaushe ya kamata a ce ka tsaya ka lura da sallah eh to kaga suna suna da matakar muhimmanci eh wani zai ce ai ba dole bane ba sai nayi ba haka ne dan uwa ba dole bane ba kuma sai kai ba amma kuma rashin yin nasu me yiwa iya jawo maka matsala inda a ce kana da su aka dauka aka ƙara anaka me yiwa zaka iya samun tsira a gaban Allah ranar tashin alkiyama amma rashin su kuma sai ya jawo maka matsala sai a ce duk sauran aikin ma a kawo su to sai ai ta kawo kuma ana sawa ana ta kawo asaba ana sawa to wannan kawar da za a yi ta yi asawa kuma kai ka san yadda aikin aikin me yake kai sai da abubuwan mu suke sai a hankali ne kawai ya to yi kokari ka kiyaye waɗannan nafifilu sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya taimake mu gaba ɗaya mala yace amma al-asr fala ratibata laha amma kaga ita sallar al-asr ita babu wata sallah ta nafila da ake yi a bata da wata bata da wata ratiba irin waɗannan salloli da muke guda 12 babu babu a sallar al-asr la qablaha wala ba'daha ba ta da nafila kafinta ba ta da nafila bayanta amma dan uwa ka sani wannan baya hana cewa idan ka shigo masallaci kafin sallah azhar kai me kai nafila ina fata an gane koda ba ta cikin rawatib amma tana cikin nafilfilin da babu laifi a yi su idan ka shigo masallaci za ka yi tahiyatul masjid aiko babu laifi sai kai nafilarka abinda malai ke so ya gama kawai shine ba sa cikin waɗannan guda goma sha biyu malai ce idza sallaita fi yawmin idan kai waɗannan salloli guda goma sha biyu a cikin yini ɗaya banallahu laka baitan fil jannati Allah madaukakin sarki yayi alƙawari zai gina maka wani katafaren gina a cikin aljanna ina ka ne kawai jiran ka yake idan kana yin su ka kiyaye su gidan yana nan ba sai ka mace za a gina ba a'a za a gina ne a bar maka shi yana nan yana jiran ka da'iman la yataghayyaru yana nan da'iman dimin da'iman la yataghayyaru baya canzawa kada kada kaji an ce za a gina a bashi ka dauka cewa ko fenti zai fara dan fading a dan samu cracking a bango ruwa ya zo ya dan fara ina la yataghayyaru baya canzawa yadda yake aka yi shi yadda zai kasance daga lokacin da aka yi shi har ƙarshen rayuwa baya canzawa Allah ya samu a ciki wala yafna sannan baya karewa kuma baya karewa shi gidan duk wani gida da ka sani a duniyan aka yi shi dukkan sa wata rana sai an neme shi an rasa ko dai ya ruguje ko ya lalace ko kuma yau da kullun tabi ta kansa kaga ya zama tsohon yayi yanzu ana buƙatar a canza shi a sabon yayi ba haka bane gida ne lokacin da aka yi shi daga unguwa unguwa ake zuwa kallon gidan saboda kansa amma yawman min al-ayyami sai kaga ya zama tsohon yayi yanzu ana kallon sa a matsayin wani made in da ba shi da kyau yanzu yanzu ba a yayinsa shi kansa mai shi ko magadansa sai sun buƙaci su rushe shi domin su mai da shi irin kalar zamanin da ake yi amma banda gidan lahira eh banda gidan lahira idan aka yi shi babu yadda za a ka buƙaci canjin sa kaga kai nan wajen bai ba saboda aikin Allah ne suna Allah eh sana'antawa ce ta Allah madaukakin sarki babu inda zaka gani kaga wani waje ya dan samu matsala ko bai maka ba ko da an canza nan babu duk ginin da ɗan adam zai sai ka samu matsala akan sa wallahi dukkansa wani in yazo sai ya ce nan ina ma da an sa kaza ko ina yayi amma da nan ina ma nan a ce kaza aka sa amma banda ginin Allah subhanahu wataala bala ce walaysa fihi khalalun wala naqsun ginin lahira gidanka na lahira ba a samun wata matsala a cikin sa sannan babu wata tawaya a cikin sa wa anta kadhalika la tafna sannan kai ma da za a saka aljannar bala ce la tafna kai ma baka karewa wala tumribu ba ka rashin lafiya, wala tabagi an hiwalan ba za ka nemi canji game da wannan gida da aka baka na lahira ba. Wato, kai kanka idan aka tashi sa ka a lahiran ba, ba kai ne yanzu a ɗauke ka a aljanna kai afuwan ba a lahira ba. Idan aka tashi sa ka a aljanna, ba wai kai ne yadda muke yanzu a ɗauke masu sama aljanna ba, a'a, sai an canza ka fa, sai an komar da kai halitta irin ta farkon yadda aka halitta annabi Adam. Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam ala 60 ala 60 zira'an a bisa zira'i 60 annabi Adam zira'i 60 zira'i 60 yafi tsawon yafi tsawon rufin masallacin nan ko zira'i shine nan wajen to daya har 60 ina fata an fahimta haka za haka za a mai da kai idan aka mai da mutum zira'i 60 sannan kuma sai a mai da shi mafi kyawun halitta dan an aljanna ya su shiga aljanna ne a shekara talatin zuwa talatin da uku haka mazan Allah bayyana tsira da amince tsara tabbata a gare shi kai yanzu dattijo ne ka kai shekara sittin, ka kai shekara saba'in, to idan za ka shiga aljanna sai an dawo da kaɗan shekara talatin zuwa talatin da uku. annabi ce za su shiga aljanna ne ala sifati mardan a bisa siffar saurayi matashi ɗan bana bakwai ta yadda babu wani gashi a jikinsu ma in ji manzan Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi in ba gashin kansu ba duk wani gashi babu shi a jikinsu to da yadda za a gyara dan aljanna haka mutum zai shiga aljanna Allah ya samu daga ciki to ka kai kanka kai kanka sai an gyara ka tukunna sannan za a saka aljanna to haka mutum zai shiga aljanna insha Allah ta'ala sannan babu yadda za a yi mutum ya nemi wani canji shine la ya la tabaghi anhu hiwalan ba za ka taba neman wani canji game da abin da aka baka aljanna ba ba za ka taba ji kana neman wani abu madadin wannan abin da aka baka ba sabanin lahira da duniya kenan duk wani abin da ka samu a duniya dan uwana mai albarka wallahi yau yau da gobe sai ta sa ka ji kana buƙatar canjin sa abin da kake daukin sa kake ji ba ka iya rabuwa da shi gashi ga ka kullun idan baya kusa da kai tunaninka yana kansa watan wata rana sai ka ji ba ma ka sha'awarsa sai da kawai dole ka je ka ɗauki kayan ka kai amfani da shi ko ka je inda yake amma ban da lahira malaiti satabaqi fihi abadal abidina zaka yi saura a cikin gidan aljanna abadan abidina inji bahaushe har abada eh shi dadin gidan lahira kenan wato shi in ma kawai ka kwatanta cewa da duniya da lahira duk dadin su iri ɗaya ne to amma sai ya kasance ita duniya akwai lokacin da idan ka tuno zaka batta lahira kuma har abada babu yankewa ba a barinta to wannan kadai ya isa raba maka tsakanin duniya da lahira yanzu duk jin dadin da Allah madaukakin sarki ya ba wa dan adam idan ya tuno zai mutu wannan zai yi me zai rage masa jin dadin nan duk jin dadin da kake kawai ka tuno wata rana zaka mutu a dauke ka aje a haƙa rami dan kadan dan karami a saka a ciki abin ne kowa ya tafiyarsa wannan kadai ya ishe ka bala'i to shi shi kansa wannan tunanin ka tuno zaka mutun ai rashin jin dadi ne to duniya kenan amma lahira babu wannan kwata-kwata ballantana jin daɗin makwata shi da na lahira a'a ai babu misali ma kwata-kwata misaltawa ma sabo ne e ba haɗi kwata-kwata babu haɗi Allah subhanahu wata'ala ya bamu dacewa da shi mala yace Allahu akbar mala ya kabbara yace al'ana inda ma turidu an tabni baitan yace ka kalla da kyau zai bamu misali ne yace yanzu a duniya duk lokacin da kai niyyar ginin gida falan yaktamila bina'uhu fi yawmin wahidin abadan ba za ka iya taba kammala ginin gida ba a rana guda daya har abada Allah ce da wahala yanzu ka zo ka ce ko rana ɗaya za ka yi gida ka shiga ka tare da wahala eh da wahala ban sani ba ko technology ya zo ta yadda za a iya yi to wannan abu ne na abu ne na ci gaba za a iya samarwa amma da ka kalli yadda muke gina mu da wahala ka haɗa foundation ka zo ka sa masa kankara a ciki in za ka sa kuma ginin za ka fara ka fara ka tada ginin shi kansa ginin kana yi kana ba da ruwa kana ba shi ruwa ka zo ka yi filasta ka yi rifi a yi daɓe a yi kaza kwana nawa ke ɗauka ko da da kuɗin a hannunka amma sai ka ga sai a hankali a hankali a hankali ake bin aiki malice la yakmulu illa fi sittati aw fi illa fi sanatin aw fi sittati shuhurin hasbul bina'i ba'da ta'ibin wa ina malai ce zaka ginin naka baya kammaluwa sai bayan kai shekara guda kana yi ko bayan wata shida ya danganta da yadda ginin ya baka dama malai ce hasbul bina' hasbul bina'i ba'da ta'ibin wa ina bayan gajiya da shan wahala sannan kuma sai kaji an ce ginin yayi an kammala shi wa mashakil ma'al ummal wal muqawilina bayan matsaloli da ka gama da su ta masu aiki ai duk mai gini ya san matsalolin masu aiki ko yawwa to bayan su wal muqawilina da yan kwangila eh ka bada kwangila wata rana ayi wata rana ka ayi ai ma ha'inci a can wajen a sa maka abin 100 a matsayin abin 300 haka matsaloli kala kala duk wanda ka dauko kace zo maka aiki kaza illa man rahima rabbuka sai ka samu ya maka abin da ba daidai ba ba haka bane idan ka zo sai ka ce ya za a yi na ba da aiki a min kaza a min idi kaza wani sai kun yi rigima da shi wani ku bata ka je ka ɗauko wani wani a yi a sasanta haka za a yi ta yi har aikin ya gamu da ɓacin rai da a mu'amala mara kyau tsakaninka da masu aikin galibi ga ta nan har a yi a gama a ce to alhamdulillah yanzu dai an gama gini wannan ginin duniya kenan bala ya cewa rushal bina hakan idan ana ginin shi kansa ginin za a ce to ai a bashi ruwa saboda ya kwari wannan ginin duniya kenan wa aslih kaza wani zai ce maka wani gyara abu kaza kaza bai kamata ka yi shi a yanayi kaza ba gyara shi wa hatil bilatil fulani wani zai ce maka kawo tayin iri kaza dutsuna masu santsi da ake sa a waje kaza iri kaza ya kamata ka sa a waje kaza ba iri kaza ba al bilat shine kamar tayin wa hati kaza kawo abu kaza shawarwari kala kala duk wanda ka dauko kace zo ya ga ginin ka sai ya baka wata shawara ce kai wani gini ya amma nan wajen me yasa baka kaza ba nan me yasa ba a canza shi da kaza ba wannan duk ginin duniya kenan malai ce wa idza buniyal bait to duk ka dauke wannan idan aka gina ginin ma gidan ya fito a matsayin gida cikakke fa huwa mu'arradun lil khata'i wa mu'arradun lil khatari to gidan akwai yiwuwar hadari zai iya samun sa ba haka bane kuma akwai yiwuwar zaka samu akwai kuskure a gidan kamar yadda na faɗa muku ka je ka kalli duk gidan da ka kalla da ya maka idan aka ɗauko ƙwararren injiniya ya zo ya tsaya sai ya ga wata matsala wacce bai kamata a ce an sa waje kaza a waje kaza ko an yi abu kaza a waje kaza sai an samu kai ko da kai ko kai da ba injiniya ba in ka je ka tsaya shi kaga ka ina ma dai nan wajen ba window akai ba ina ma nan wajen an ƙara ɗaki ina ma nan wajen an rufe shi an yi kaza ba haka bane to sai an iya samun matsala sannan kuma gidan zai iya samun hatsari zai iya riska gidan misali walin hidam zai iya rushewa wal ihtiraq ko ya kone ay gobara thumma idza kamula to imma di ya kammala babu duk waɗannan abubuwa sai mala yace fan nihayatu annal insana yazulu an karshe mutum dole ko yana so ko baya so tafiya zai ya bar wannan gidan gushewa zai daga wannan gidan haka ne ko ba haka bane yan uwana ku kalla da kyau zaka ga akwai wanda zai shekara 10 15 20 yana ginin gida yana gamawa in ya shiga sati ɗaya sati biyu sai ya mutu wani ya fara ginin ya kai shekara 20 yana yi sai ya kammala wallahi kafin ya shiga sai Allah ya dauke kayansa nawa akai da Allah dan adam take kenan nuna nuna maka kai dan adam eh nan duniya ce haka duniya take ba lahira bace ce ga wasu ne za su shiga gidan wanda za su mori gidan daban wanda za su zauna a gidan su rayu kai da ka sha wahala ka sha takaici da ma'aikata ka zubar da kuɗinka don ka mori gidan yanzu Allah faɗa kuɗin sarki a ƙaddara ba kai za ka more shi kuma wallahi dole sai ka yi fa dole sai ka yi yanzu da yawa daga cikinmu da muke gina gidaje da sauransu wasu daga cikinmu da yawa ba su ba su shiga ba ba ka ba ne amma kuma kana yi ko ba ka yi kana yi kuma kullum burinka ka gama ka tare amma Allah ya kaddara ba kai ne zaka zauna a ciki ba kuma wallahi sai ka yi sai ka narka kudin naka sai ka sha wahalar karshe kuma sai ka taka bashi wannan duniya ke wannan ginin duniya ke amma wancan gini ne bina ne ilahi rabbani gini ne daga Allah subhanahu wataala wanda ba ba burkiloli ba masu wayarin ba masu tile ba masu buga katako babu duk wani mai gini ko mai aiki da zaka ce yana taimakawa wajen ginin gida ya ginin ginin ya ginin ginin yake kawai shine inna ma amruhu idza arada shan ay yaqulu lahu kun fayakun shikenan kawai gini ne daga kun fayakun kawai kai ka san dole ya kwari eh saboda haka baya canzawa baya kodewa baya cracking duk wani abin da ka sani wanda yake iya bujurowa gida mara kyau baya masa gidan aljanna kenan eh kuma aka ce aka ce mafi wanda zai fi samun ƙaramin gida mafi ƙasƙancin gida a cikin aljanna in akwai duk gidajen aljanna ba mafi ƙasƙanci amma dai na ƙarshe wanda daga shi ba wanda zai ƙara shiga aljanna gidan da za a bashi shine wanda za a bashi kamar duniya sau goma haka manzon Allah ya faɗa wallahi sallallahu alaihi wasallam duniya ba ba fa Najeriya ba ba fa Afirka ba duniya kamar duniya sau goma Allah zai ce masa tamanni yi buri zai buri ya buri ka yi burin duk abin da kake so bayan an ciro shi daga wuta ya ƙoni ya ƙoni kamar baƙin gawayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yi zan bayan irin din naman jikinsa ya soyi gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya sa a sashi a wani ruwa da ake ce masa naharul haya wata ƙorama ce ana sashi sai jikinsa ya rinka tofowa kamar yadda shuka take tofowa sai ya dawo yadda yake sai ce ya ubangiji ni kai min abin da daga wannan ba zan ƙara roƙon komai ba sai Allah ce to shikenan ana nan ana nan sai ce ya ubangiji ina roƙon wani abu sai to kai ba ka ce ba za ka ƙara roƙon wani abu sai ce ya ubangiji ai rahamarka ce ta ta yi yawa ba zan iya wadata daga ita ba sai a ce to roƙi sai ce a kai shi gidan aljanna a kai shi gefen aljanna kusa da gidan ba wai ciki ba a bar shi aje shi a shi ya ishe shi ma kawai sai Allah ya ce to an maka sai je nan ya zo da idan ya fara jin iskar aljanna da ƙanshin aljanna ya ce ba zai ƙaro roƙon komai ba shi ya ishe shi sai ƙara cewa ya rab a ɗan sa'an daga ciki mana duk ƴan uwana suna ciki ne ina daga waje a ɗan sa'an daga ciki mana sai Allah madaukakin sarki ce ba kai ne kace ba za ka ƙaro roƙon komai sai ce ya ubangiji ai rahmar kace ba zan iya wadatuwa daga gare ta ba sai Allah ya ce to shikenan an sa kai zaka burata me kake so sai ya buri ya buri ya buri sai Allah ya ce to burin da kai an ninka maka shi sau goma to shine sai a bashi gida kamar girman duniya sau goma duniya sau goma hadisi na cikin sahih muslim Allah ya samu aljanna yan uwa Allah ya ba mu aljanna wannan fa na ƙarshen shiga aljanna kenan to ya kuma mu insha Allah wanda mu daga farko farko za mu shiga insha Allah ta'ala eh kaga gidanka sau nawa kenan zai ninku eh kuma gida ne gida ne duk abin da kake so akwai shi duk abin da kake so babu wani abu da zuciyarka za ta iya hararowa sai ka ganshi eh shi sa Allah subhanahu wataala ya ce fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna babu wata rai da za ta iya hasashe ko ta hararo abinda aka sawa ɗan aljanna a cikin aljanna ka iya gano akwai kaza wallahi babu babu wani rai da zai iya dizza labar rai ta hararo abinda za a ba ɗan aljanna ba za su iya kawai sai mutum ya je zai ga abinda Allah ya aji Allah madaukakin sarki ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka yafe mana zanubanmu da kurakuranmu Allah ka shiryar da mu malai ce lakin ma'al asaf sai dai abin takaici qulubuna tuhibbul ajila zaka samu zukatanmu suna son mai gaggawa ce ita ce duniya malai ce kalla bal tuhibbuna alajila bar wancan zancan tuhibbuna alajila ku za ku ga duniya kuke so ita ce alajila mai gaggawa magaggauciya duk galibi abin da ya fa shagaltar da mutane ya fa halakar da mutane ita ce duniya kalla mutum kawai abin da yake kallo shine me zai samu shi sa da yawa daga cikin mutane sun yarda su samu duniya ko da za su rasa lahirarsu sun yarda su ji kunya a lahira inda za su samu duniya inda za a gansu a matsayin manyan mutane su sa manyan kaya su tara manyan gidaje da kuɗaɗe a banki to su sun yarda inda za su samu wannan su rasa can ɗin dan Allah ya uwa ba haka bane wallahi tallahi yan uwa wannan abin da na faɗa wasu da yawa sun faɗe shi da bakinsu wasu kuma aikinsu yana nuna haka da yawa wasu sun faɗa sai wasu su inda ya samu duniya kawai shi kenan wani kuma da ka kalle shi irin yadda yake tafi da rayuwarsa ka san kawai duniya da ke nema lahira kawai aje kamar da wasu ke faɗa ko a maleji ya ji sai ka ce wata wata hais eh wai lahira ko a maleji wai aljanna ko a maleji ya ji za ka je a maleji Allah kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce wa tadharuna al-akhirah sai ka samu suna kyale lahira suna son duniya suna kyale lahira sai su ta aiki dan duniya suna ruguza lahirarsu sai malai ce fa hafiz alaiha ya akhi ka kiyaye waɗannan nafilfulu guda goma sha biyu ya kai dan uwana wa idza fatatka allati qabla salati fasalliha ba'da salati malai ce to idan wacce idan idan wacce ake kafin sallah sai ta wuce maka ta kwace maka malai ce to karamata kayita bayan sallah لأنه, لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر رواتب saboda ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana rama waɗannan rako'i da su mutu shi babu lafi raka'a hudun da ake kafin azhar sai wani abu ya shagaltar da kai kana zuwa sai ka tar ana sallar azhar kaga ba za ka tsaya rawatib ba ko za ka shiga sallah tare da limami ne ka sallaci sallar ka idan ka gama to maimakon kai bi kawai yi shida a jere ina fata an fahimta haɗa shidan nan ka yi su karama waɗancan guda hudun amma ka tashi ina ka je ne wani wani lokacin zai ga in ka tashi ba zuwa kai ka zo ka je ka ta labari kana hira dan Allah ba haka bane wani lokaci idan ka tashi za ka koma shagon kasuwa sai kaga ba wani abu za ka yi a shagon kasuwa ba sai ka zauna kai awa ɗaya awa biyu kafin kwastoma ya zo to maimakon haka yi kokari kai amfani da wannan damar minti biyar ko minti shida ya yawa sai ka sallaci rako'in nan guda shida sai ka tashi ka tafi ka ka ci riba ko baka ci riba ba ka ci riba saboda ka ana iya rama su babu laifi مالتي هذه اثنتا عشرة ركعة جعلها الله عز وجل تابعة لهذه الفرائض waɗannan su da rakawai guda goma sha biyu da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana su suke bin sallolin farilla idan mun yi sallar farilla ko kafin sallar farilla sai mu yi su liyakmula biha naqs dan a cika mana tawayar da muka samu a cikin sallah fa innal fara'ida saboda sallolin farilla yakunu fiha khalalun wa naqasu akwai tawaya da matsaloli da ake samu a cikin su wa hadhihi rawatib waɗannan raka'o'i da muke guda 12 waɗanda ake jera su takmuluha su suke cika su su suke gyara wancan tawayar su suke cika wancan matsalar da aka samu wa hiya min rahmatillahi mala yace kuma suna ɗaya daga cikin rahama da jin kai da Allah yake wa bayinsa da Allah madaukakin sarki yake mana mu musamman al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لولا الله لولا الله ان شرع لنا ان نصلي هذه الرواتب malai ce da ba dan Allah madaukakin sarki ne ya shar'anta mana mu sallaci waɗannan rawatib din ba Allah ya ban mana su a matsayin bonus ya ban mana su a matsayin wata garabasa lakanat salatuna bid'atan to sai kasance waɗannan sallolin da muke na rawatib idan muka yi sun zamto bid'a ba su da asali kenan amma tunda Allah ya riga shar'anta mana so sun zamto mai kenan sun zamto shari'a to tunda shari'a ne kuma an kai zaka samu lada har ga wata garabasa da zaka samu wannan sun zamto rahama kenan da Allah subhanahu wataala yayi mana da jin kai a gare mu sai malai ce akidu hadhihi rawatib ratibatul fajr mafi karfi daga cikin waɗannan rawatib ɗin guda goma sha biyu wacce tafi kowace ƙarfi a ciki ita ce ratibatul fajiri raka'a guda biyu da ake yi kafin sallar asubahi wannan tafi kowace ƙarfi ina fata an gane yawwa fa inna rasula sallallahu alaihi wa sallam saboda hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana yuhafizu alaiha hadaran wa safaran annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana kiyaye waɗannan raka'o'i guda biyu da ake sallata kafin asbahi lokacin halin tafiya da lokacin zaman gida duk annabi baya barin su ka san ka'idar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan yana tafiya halin tafiya to waɗannan rawatib din baya yin su ajiye su yake har Abdullahi dan Umar Allah ƙara masa yarda yana cewa law kuntu asbahtu la atmamtu yace in dai har zan yi sallar nafila to ai gunda na cika sallata kenan sallar farilla ma an ce an rage min ita to sallar nafila fa min bai ba aula kenan ko to annabi hatta shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan su amma kaga wannan guda biyun da ake kama asuba shi annabi baya barinta ko yana halin tafiya annabi baya barinta sai yayi ta to shi sai tana da karfi kwarai da gaske ko a halin tafiya kake kada ka barta ka yi ta amma yanzu idan ka ce ina halin tafiya sai nayi sallolin nafilfilu na duka ai ina sallada wannan kuma ka zo da sabon abu kai wa ya maka annabi baya sallada ina fata an fahimta wa ya maka annabi bai fika kwadayin sallada ba duk wani aiki da kake ji zaka yi na ibada wallahi annabi ya fika kwadayin san wannan ibadar da ladan da ake samu a cikin ta ba haka bane to in ya bar abu kawai kai ma ka bar shi eh in ya ce kai abu kai in ya bar shi kai wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu shine addinin yan uwa eh shine addinin abin da yazo maka da shi kai abin da ya bari ka bari sai ka samu tsira amma kada ka ce kai to ai su su annabi fa an gafarta musu eh kaga yadda yadda wasu sahabbai suka kin su su annabi an gafarta musu ai bazan bazan bazan taba kamo su annabi saboda haka bar ne wani aikin din samu kari to anan bid'a take shigowa anan shedan yake maka rada ya busa maka usur sai kaga kana nema ka wuce annabi eh kana nema ka wuce kai aikin da annabi bai ba la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli haka Allah subhanahu wataala ya faɗa malaci amma ratibatu dhuhri wal maghribi wal isha'i fa kana la yusalliha fi safri amma kaga waɗannan ratibobi da ake kafin azhar da bayan azhar da kafin da bayan magriba da bayan isha'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya sallatar su idan yana halin tafiya wal afdalu an tusalli ratibata fi baitika to ga wata mas'ala malaci ka sani cewa lallai abin da yafi falala ya fi baka lada a wajen waɗannan salloli shine ka sallace su a cikin gidanka an fahimta yan uwa waɗannan duk wata nafila da ka sani duk wata nafila ka yi ta a cikin gidanka ya fi lada nesa ba kusa ba sama da ka zo masallaci ka yi ta koda masallacin manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai ka san ko sallah a masallacin annabi ba ɗaya take da sallah da zaka yi a masallacin unguwarku ba amma in nafila ce ka yi ta a cikin gidanka ya fi lada da annabi ya ce ku sanya wani abu na sallah a cikin gidajenku kada ku maida gidajenku zamto kamar makabarta dan makabarta ce ba a sallah a wajen eh annabi ya hana sallah a makabarta to sai ku maida ku dauki wani bangare na sallolinku na nafila sai ku sashi a cikin gidajenku sai ku rinkai mala yace idza kana laka baitun idan ka kasance kana da gida kenan idan kai mai gida ne ko kana da gida fa huwa afdalu min an tusalliya fil masjidil haram wannan shi ne ya fi falala sama da kai sallah a masallacin makka masallaci mai alfarma kenan wanda kai sallah raka'a biyu kawai a masallacin makka masallacin ka'aba ya fi falala sama da kai sallah raka'a dubu ɗari a masallacin da ba shi ba ina fatan fahimta yan uwa yanzu wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ya yi sallah raka'a biyu ko ya je umara ya yi sallah raka'a biyu kawai masallaci mai alfarma idan ka zo masallacin ungoku sai ka yi sallah dubu ɗari sannan za ka kawo shi ina ba ta an fahimta kaga abin akwai nisa eh akwai tazara haka nan masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe kuma sai kai sallah sau dubu za ka kamo shi kaga zaka dade kana yi to tunda aka ce duk da wannan falalar wanda kai a gidanka ta nafila kai ka san sallar nafila a gida tafi me tafi falala sama da kai ta a ko'ina saboda kai uwa barin ka sanya wani bangare na sallolin nafilfilin mu a cikin gida mu dina mai da su masallaci gaba daya malai ce hatta wa in kana musta'jiran li qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam ko da mutun ya kasance haya yake kamar mutumin da ya kama hotel misali mutumin da ya je garin makka sai ya kama hotel kaga wannan ai ba nasa bane haya yake ko to sai malai ba da misali ya ce gwanda ka dawo ɗakin ka kai nafila da ka yi ta a masallacin makka an gane nafilar da za ka yi irin waɗannan nafilu da muka ambata gwanda ka dawo hotel ɗinka shine a matsayin gidanka a lokacin tunda ka biya aiko to gwanda ka dawo nan ka yi nafila sama da ka yi ta a haram amma ta farin lafa a'a eh gwanda ka yi ta a can ɗin malai ce amin ai Allah kai mu gaba daya afdalu salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktuba annabi yace mafi falalar sallar mutum shine sallar da zaka yi a gidanka sai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace illa salatil maktuba sai dai salloli na farilla waɗannan ku so ake ka fito ka to masallaci kai sallah tare da limami wannan imam al-bukhari ya fitar a cikin kitabul itisam babu ma yakrahu min kathrati su'al imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salatil musafirina باب استحباب صلاة النافلة في بيته والذي قال هذا القول هو الذي قال wanda ya faɗi wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine kuma aka samu a wani hadisin ya ce salatun fi masjidi haza sallah a masallaci na wannan masallacin madina kenan khairun min alfi salatin fi ma siwahu shi ya fi alkhairi da sallah dubu a masallacin da ba shi ba ga hadisin illal masjid al-haram sai dai masallaci mai alfarma shi ko wannan sallah 100 ce ina fata an fahimta wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi shi ma kitabu fadailis salati fi masjidi makkah wal madina Imam Muslim kitabul hajji babu fadli salati bi masjidi makkah wal bi masjidai makkah wal madina ولهذا كان عليه الصلاه والسلام shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yatbiqu muqtada hadha alhadith amaliyan sai annabi yake aiwatar da abin da ya faɗa a cikin wannan hadisi a aikace fa kana yusalli salatan nafila ya kasance yana sallan nafila fi baitihi a cikin gidansa annabi yake sallan nafila ma'a anna baitahu babuhu ila almasjid tare da cewa fa ka sani masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kofarsa tana jikin masallacin yanzu kamar wannan kofa ta limami haka gidan manzon Allah yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan annabi ya tashi shigowa masallaci wannan kofar kawai zai bude daga cikin ɗakin sa kawai sai ya shigo masallaci ka ƙarshen kusanci kenan ko annabi baya bude kofa ya shigo masallaci ya sallar nafila a cikin mas a cikin gidan yake yi sannan sai ya shigo ayi sallah kaga inda a ce sallar a masallaci ce ta fita nafila ai nayi kamata annabi ya yi ta a masallaci a masallaci to annabi ya dabbaka abin a aikace kenan yace fa kana yusalli salatan nafilata fi baiti ma anna baitahu babu ila almasjid la yatakallafu fi dhihab ila almasjid ba zai sha wata wahala ba dan tafiya zuwa masallaci ba kamar ni da kai bane sun yi tattaki daga gidanmu zamu isa masallaci shi ga kofa ga masallacin lakin kana yusalli fil baiti sai dai duk da haka ya kasance yana sallah ne a ina a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam zamu dakata aka insha Allah ta'ala gobe za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan na'am eh na gane gaskiya ne eh Allah zai ba shi ladan hajji da umara ba ai a masallaci aka ce malami ita wannan nafilar wato a fahimta akwai nassi am gamamme to a cikin su kuma aka samu nassun khas nassin da yake ya keɓance wani hukunci a cikin wannan ka'ida yadda abin yake sallar nafila kowace iri ce ta filada a gida sai dai wacce annabi ce banda wannan da wannan da wannan Allah ya sa an fahimta daga cikin wacce annabi ya ce ban da wannan daga cikin a kowace ka faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum ya sallaci sallar asubahi tare da limami ya zauna inda yake bai yi surutu ba bai yi hadasi ba alwalarsa ta kare yana ambatan Allah karatun alqur'ani zikiri har lokacin ishraq yayi lokacin da rana ta dan bude ta dago din nan lokacin da ya halatta a fara sallar nafila sai ya tashi ya raka'a bi kacal annabi ya ce za a bashi ladan hajji da umara cikakke ina ba ta fahimta to kaga wannan sallar yanzu zaka je gida ka zo na ka ci gana neman wannan ladan ne ai ba ba a gida ake ake samu na ba ina zaka samu a masallaci to kaga sai ka dauki wancan nassin a matsayin game mai wannan kuma a matsayin min kebantacce banda wannan in ka samu wani hadisin ma da aka ce ai wata sallah ta nafila a masallaci sai ka ce to ita ma banda ita amma ka'ida din nassin a buɗe yake duk wata nafila ta fila da ina a gida sai dai banda irin waɗannan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shine malaman usul fiqh suke cewa al'am wal khas a game wani hukunci kuma sai a zaƙulo sai a keɓance wasu abu daga ciki Allah ya sa an fahimta Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh na'am sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne har ita ita ma eh ai ita ma tana cikin rawatib din ko annabi baya sallar da ake yi ta rawatib kafin azhar bayan azhar bayan magariba bayan isha duk annabi baya yi baya yin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma yana yin wuturi ma wuturi ma annabi yana yin sa ita shine ita ce sallar dare annabi yana yin ta wannan sannan yana yin raka'atul fajr sannan mu fahimci wani abu kafin ka arasa tambayar taka akwai nafil filin fa da ba waɗannan ba su ba sa cikin rawatib amma kuma duk annabi yana yi haka ne to kaka dauka iya su yanzu misali sallar walha tana cikin nan amma kuma tana cikin tana cikin wacce annabi yake ko baya yi tana ciki daga ciki akwai sallar nafila da annabi ya ce ayi kafin sallar magriba annabi ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai ce liman sha'a sau uku annabi ya faɗa ku yi sallar nafila kafin magriba ku yi kafin magriba ku yi ta kafin magriba sai annabi ya ce amma ga wanda ya ga dama da annabi yayi shuru anan to sallah ta nafila kan magarba ta zama wajibi amma ana nufin sallar da zaka yi ta nafila bayan rana ta fadi kafin a tara sallar magriba ba a yin sallar nafila rana ba ta fadi ba an fahimta yan uwa daga lokacin da ake sallar la'asar har zuwa rana ta fadi ba a sallar nafila amma da rana da zarra ta fadi shi sa malamai suka ce ana so idan mai kiran sallah ya kiran sallah ta magriba alal Allah aban minti biyar wanda mutane za su samu dama yi irin wannan nafila sannan sai limami zo a tada sallah ina fata an fahimta amma irin da an kira sallah a tada sallah din nan wannan baya cikin sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ba wata matsala aka samu ta jinkiri ba ina fata an fahimta yanwa na'am bismillah sai ta bi na'am na'am Eh, na'am. Eh, cewa yanzu misali wannan rawatib din idan kai sai kaga ai kana da lokacin da zaka tsara wata daga hudu kawai sai kai shida ko goma. Yace zaka samu wancan ladan babban abin da shine ka tsaya akan abin da manzon Allah yi. Tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Kullum muna maimaita wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ni yafi bani sha'awa kullum idan aka ce annabi yayi kaza to na tsaya akan na annabin nan dan ina gani Allah madaukakin sarki ya bar annabin sa yayi ibada iri kaza saboda ita tafi kowace falala ba yadda za a yi kai kai ibada ta fita annabi haka ne babu duk abin da annabi ya shi yafi na kowa shi yafi na shi yafi komai kuma saboda haka ka tsaya akan annabin shi yafi ina fata an fahimta idan kana da enough time abin da zaka yi shine idan kai wannan sallolin raka'a biyu anan raka'a hudu anan raka'a biyu anan dauko alqur'ani ka karanta ka samu ƙari ko baka samu ƙari ba yi ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hal limami yazo kuma haka tashi kamar wajen ka samu ƙari ko baka samu ƙari ba ka samu ƙari kuma ka raya sunna sannan baka kauce wa sunnan manzon Allah ba tsira da aminci tsara tabbata gare shi yi wani abin daga cikin nau'in ibada amma a wannan ibadar da annabi ya koyar a lokacin iyakacin abin da annabi ya koyar tsaya a nan shi ne abin da ya fi waya kifa inda amrihi wa nahyi kamar yadda abdurrahman al-akhdari ya faɗa Allah madaukakin sarki ya samu dace sai na'am na'am eh na rana na'am ya ce wani lokaci ka fito ne daga gida za ka tafi aiki idan kai sallah kawai wucewa za ka yi to idan kai sallah sai ka koma gida ka yi nafila sai ka kuma ka tafi wajen aiki a'a idan kai idan kai sallah tafi shagon ka je kai a can wajen amma kana gani cewa a sauri kake yi ga tasbihin ka ka dauki abin hawan ka ka tafi in ka je kasuwa ka bude shago sai ka shimfida duma ka kai nafilfilin ka yayi ina fata an fahimta ba sai ka koma gida ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓin harshe da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله